أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول الله سبحانه وتعالى يقدر dawo wannan majalisi da muka saba na karatu daga sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan littafi na Global Mara muna babin zakka za mu tashi a hadisi na ɗari hudu da tasa'in da takwas وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مئة درهم وهال عليها الحول وهي ففيها خمسة دراهم ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وهال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يقول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه wannan hadisi an karɓo shi daga sayyidina aliyu karramallahu wajahu wa radiyallahu anhu qala manzo sallallahu alaihi wa sallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon tsira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya ba wa hadisin hukumar raf cewa hadisin ne marfu'un kuma hadisi ne kauli kenan ba fi'ili ba ba ta kariri ba idza kana laka mi'ata dirhamin idan kana da dirhami 200 dirhami shine canjin dinari muna cewa az-zahab dinari to amma kuma akwai addinar dinare wani imani ne misali ne na nauyi wanda aka mai da shi kudi wanda shi ne kudin magabatanmu to amma sai ya zo shi ana yin sa ne bizahab shi kuma dirham ana yin sa ne bil fidda dirhami ana yin sa da azurfa ne dinar ana yin sa ne da zinariya to sai ya haɗa biyu ana kiransa dinar amma asalin sunansa azhar malam bahaushe sai ya mai da zinariya da zahab zinariya saboda ya ga dinare da zahab a kai don haka malam bauchi a wurinsa da dinare na kudi dubu misalin nan da ita turariyar zinariyar ko yawan ta sunanta dinari ko zinari to amma mu anan idan aka ce dinar abinda ake nufi wannan misali na kuɗi ne wanda aka masa au aka ajiye shi a matsayin kuɗi to shi yana matsayin babban kuɗi da dirham yake canja shi kamar lokacin da muke da silai da kwabo yanzu ko kai bayani inda ba irin mu irin mu da na dan bayan mu kadan ba ba wanda ya san wannan kamar yadda muke da naira da silai shi ma yanzu ba wanda ya san sila nairan ma ba a santa ba yanzu babu nairan sai sunanta saboda yanzu ba za a ce ma ga gudan naira ba an daina nuna ta wa jama'a sai dai a ce ma wannan ce naira biyar ita ce ta fara gani ba ka san ma naira ɗaya ba takardan ma babu saboda lalacewar yanayi na najeriya da ɗan najeriya to shi ne yake da wahala yanzu dai sai dai mu masa misali da naira dubu naira dubu ɗaya takardar naira dubu ɗaya da takardar naira ɗari ɗari misali to dirhami yana matsayin kaman takardar naira ɗari ɗari dinare kuma yana matsayin takardar naira dubu ɗaya to akwai canjin goma goma wurin da suke canjin goma akwai inda suke canjin sha biyu dirhami biyu sha biyu a matsayin dinare ɗaya akwai kuma inda ake canjin dirhami goma a matsayin dinare ɗaya to manzo sallallahu alaihi wasallam idan kana da dirhami ɗari biyu za ka nan laka ne a ta dirhami in kana da dirhami ɗari biyu wa hala alai alhaulu kana tsaye da su kana jujjuya su kana kasuwanci da su ko kuma a'a suna cikin bankaɗe ko ka kai su banki ka ajiye kana ci gaba da samun wasu kuɗin kana hidimarka ko ka sayi abun kasuwanci ka ajiye na wannan kuɗi ko barkwano ka aje ko menene kana jira ka sayar ka ci riba to duk dai in dai wannan imanin kuɗi yake kara bai ragu ba ko kuma ya ragu amma kuma ya sake tokuwa ya cika kuma shekara ta zagayo yana nan to za ka ba da zakar fasiha kamsatu da rahima a ciki za ka ba da dirhami biyar dirhami ɗari biyu za ka ba da dirhami biyar ma'ana in kana da naira ɗari biyu in kana ba zai a kuɗin mu yanzu in kana da naira dubu ishirin misali to za ka ba da naira ɗari biyar za ka ba da naira ɗari biyar dubu ishirin ko? na laisa alaika shay'un daga nan ba komai a kanka kuma sai wata shekara hatta ya kuna laka ishiruna dinara sai kuma in kana da dinare ishirin dinare ishirin shine matsayin dirhami ɗari biyu saboda canjin goma goma ake yi a nan an gane yauwa wahala alai alhaulu dinare ishirin ɗin nan shekara ya zagayo mata fa fiha nisfu dinarin a nan za ka ba da rabin dinari saboda haka dai a taƙaice abinda ake nema ka bayar a cikin abinda ka mallaka shine one over forty one over forty duk kuɗinka in ka mai da su tsaba to za ka ɗauki wani obaboti na kuɗinka ka bayar shi ne zakka ba ma za da to a nan ba wa kasu abin da ya shafi kuɗi babu ɗoriya a ce wannan ɗoriya ne ba zakka a kansa kamar yadda muka yi bayani a baya akan tumaki idan nisabi ya cika aka samu ɗoriya ba a je nisabin gaba ba to wannan ɗoriyar shi ne wakasu ba zakka a kansa to ban da kuɗi fa ma za da abin da duk ya tsara fa bi hisabihi sai ka cire gwargwadonsa idan kana da 1 over 40 kai zakka an kai zakkan 1 over 40 na dirhami 20 to kuma sai ya zama kana da dirhami 25 to biyar din nan ma sai ka saka shi ka cire 1 over 40 وليس في مال في مال زكاة babu kuma wata zakka cikin kowace irin dukiya hatta ya hula alaihi alhaudu sai wannan dukiyan ya ce kara ko da na wani ne yana yana zakka yana zakka sai ta dawo naka ya ba ka kyauta ko ya ba ka sadaka ko ka gada to daga ran da ya zo hannunka daga ranar za a fara lissafin shekara ba zai ce maka to gashi nan na ba ka zakka kuma watan gobe zan yi ba a'a a'a na babanmu na babanku ne ka gada zakka watan gobe zai yi zakka watan gobe sai ya rasu babu sai ba ruwanka sai zakkanka sai ka shekara ya rage masa in yana zakka ya cire haƙƙin Allah oho in bai cire ba ruwansa sai dai in kun masa adalci kun nema masa tsira kuma ga shi shekara ta yi da yi ba to kuma sa amma in sauran wata ɗaya ya yi zakka sai ya rasu ba wani zakka a kansa saura wata ɗaya watan zarkansa na gobe ne watan zarkansa sai ya rasu Allah bai wajabta masa zakka ba don bata shekara ba tukunna yanzu ba ta shi bace bata shekara a hannunsa ba shine fa'idan wahala alaihal hau shekara ya biyo ya same ta ko yana da kuɗi dubu ɗari har ta shekara har ta yi wata goma sha ɗaya sai auren yansa ya tashi ya sai gado da katifa ai ya kare yanzu ko yanzu ka sai gado da katifa da sai kuje ina a ke kuje rama wajen dubu ɗari ne ya yi gado da katifa da ɗan zanin gado da sauran kuɗi ya kare ba da ta akan saboda ya kare alhadisu hasanun hadisin nan da abu dawud ya ruwaito shi wa hasanun hadisi ne hasan معروف الوضع أنه وقد الرجال لا تسعي الشهوة وقد اختلف في رفعه أما أنا اختلافي أثناء رفعه في حديث لم مرفوعي وما مرفوعي مرفوعي da yawa na ce ai hadisi ne marfu'i a cikin hau hadisin babban hadisi marfu'i ne ɗaukakakke ko ba haka ba ne ma'anan marfu'i hadisi yana iya zama marfu'i ya zama ba'ifi yana iya zama marfu'i ma ya zama to mawdu'i ne yana iya zama marfu'i ya zama sahihi ar-rafu shay'un wa sihhatu shay'un akhar rafu na hadisi wani abu ne siha wani abu ne kada wani ya zo yaudare ta ce a hadisi ne marfu'i ma'anar marfu'i ai hadisun اتصل سنده اتصل سنده بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة hadisi ne sanadinsa ya kai kan manzon Allah an ce daga wani daga wani har aka kira sunan manzon Allah to ana iya kira sunan manzon Allah bisa ƙarya a daga wani daga wani har kan manzon Allah ko bisa rauni mai ruwaya ba adi ba yana da ko wani abu makamancin da haka maganar rafu da kaji an ce hadu hadisin marfu'un ba an zama wannan hadisi sahihi ba to an yi ikhtilafi a cikin raf'insa to kuma inda ake samun matsala da wasu kenan a ce ai ba hadisi ne marfu'i ba sai ya ji hadisin kaman ba ingantacce ba ne shi ko hadisin nan mawqufi ne mawqufi ne mawqufi ba duka ba ma'anar sa hadisin nan sahabi ne yayi bayanin ba a ce annabi ne ba amma hadisi ne amma sahabi ne mai bayanin kuma sahabai adilai kai dai kawai ma'anar cewa ba lafazin ma'aiki ba ne kai tsaye lafazi ne na sahabi sai a ce ma wannan hadisi mauko kwai matsatso lafazin ya tsaya akan tabi'i bai je kan sahabi muna maimaita kullum wataran rubba ma ta iya ha uzunu wa'iya wanda yake yana bukatar sai an je makaranta rawa abu dawu abu dawu da rawaito hadisin ibn majah da ibn majah wa ahmad da ahmad wal baihaqi da baihaqi daga aliyu Allah ya kara masa yadda dara kutumi yace hadisin sahihi ne mawqufi ibn hajar yace hadisin ali ba shi da laifi a isnadi nadin sa mai kyau ne kuma hadisai da yawa suna ƙarfafa shi don haka ya cancanci ya zama hujja kuma da ibn hajar ya kawo shi a cikin fatul bari sai ya ce hadisun hasan hasana hujjan imam al-bukhari ya sahha hadisin yace sahihu imam an-nawawi yace sahihun ne au hasan dama mun magana akan a ce sahihun au hasan ko sahihun hasan ko hasanun sahihun amma dai imamu nawawi nan da yace sahihun ne au ya kawo au to abin da yake nufi sahihun ne lisihati inda muslim a lisihati inda bukhari au hasanun ne lihusnihi inda muslim wa qawahu zainai fi nasbin raya zai da iya hadisin na da ƙarfi in ka duba nasbin raya imam mutum zai ce na tambayi bukari sa'alfin bukari kun je da ake zaƙulo ko almajirin wani ko bai ce malami na mai wani imam mutum zai ce sa'alfin bukari na tambayi imamul bukari an hadal hadisi game da wannan hadisi ba kala yace kilahuma ai tariqahu sahih yace kai duka ta farkunan su sai hayi da ta muslim din da tawa duk sai hayi ne muslim da yace hasan ne saboda yana ganin kaman karfin marwaitan bai kai a ba su siha ba ni kuma na ga ya kai a ba to nan tunda imam tirmidhi yace na tambayi imam bai sai an gaya mun ba ni na tambayi imam bukhari me ya nuna maka imamu tirmidhi ya yi karatu a wajen imamu bukari saboda haka ba'dhum min ba'd imamu muslim ma ya yi karatu a wajen imamu bukari imamu bukari ya yi karatu wajen imamu ahmad bin hanbal imamu ahmad bin hanbal ya yi karatu wajen imamu shafi'i imamu shafi'i ya yi karatu a gaban imamu malik haka duwa yana abubuwan kajifa wanda za ka fahimci matsayin imamu maliki da martaba imamu bukari bai kai ya yi karatu wajen malamin da ya yi karatu wajen imamu imamu maliki ba sai da aka samu ɗoriya biyu imamu bukari ya yi karatu wajen imamu ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal bai kai ya yi karatu wajen imam malik ba dan bai kai ba bai kai ya yi karatu bai girma ba imam bukari imam malik ya rasu bai gama imam malik dan haka shi dai ya je wajen almajirin imam maliki ya yi karatu shi ne ya yi karatu wajen imam shafi imam shafi shi ne kuma ya zauna a madina a masallacin manzon allah a matsayin ƙolo ya bude littafi yana karatu ya karanta muwatta daga alifin har har yawo daga farkonsa har ƙarshen a gaban malaminsa imamu malik haka wani ya zo na ce maka malaka wa maliku wannan jahili ne kawai bai san me addini na'am wannan hadisi na koyar da mu cewa lissafin azurfa wadda aka buga aka mata lambar kuɗi ta zama dirhami to in an samu guda ɗari biyu ya kai misali kuma an samu ijma'in malamai a kan haka sannan kuma nisabin zinariya dinari ishirin ne idan an samu ya kai nisabi an ce dirhami ɗari biyu shi ne wato wato wato gram gram da ake auna a cikin ɗari biyar da tasa'in da biyar na zinariya kuma gram da ake auna a skeli tamanin da biyar shi ne awon domin ba awon ƙwaya ne kawai ka zo ka yanka nan ka ce dirhami kenan ka yanka ka ce dinari ba sai an je asalin masana nauyin da za a auna a ce wannan ya kai nauyin dirhami ɗaya wanda za a ce an auna wannan ya kai nauyin dinare ɗaya ba girman ƙwandala ba ne kaga yanzu an ka ce gram ɗari biyar gram ɗari biyar da tasa'in da biyar shi ne an tara jirgin haka zai kai da sajin sassa to amma dinare fa sai aka ce gram tamanin da biyar kaga a ce dinare da darajar sama yankan da ake masa yan ƙanana ne yan san dirhami kuma manya manya na'am sannan abinda muka sake fahimta ba a gaskan kuɗi sai sun shekara ko zinariya ne ko azurfa ne sai ya shekara wannan hadisi ya koyar da cewa sharaɗin wajen fin zakka sai shekara ya zato kuɗin da ya shigo na riba shi ma sai shekara ya zato idan misali kuɗin yana hannunka wata shida sannan sai ka ɗauka sai aka saya ma wani abu ya zo mai daraja sai ka je ka saya da ka saya ka zo ka sayar sai ka ci ribar a cikin miliyan ishirin sai ka ci ribar miliyan ɗaya to shekaran zakan miliyan ɗayan nan da daren da ka ci ribar ta da daren da ka ci ribar ta ba haulul usuli bane haulul arba'in da daren da ka ci ribar za ka lissafa eh ka ga dama ka hada amma inda dabbobi ne ba shekaran ƴaƴa da shekaran uwaye duk daya da za su zama ba su haihu ba sai a watan takwas sai suka hayyaci ƴaƴa ƴaƴan suna da wata hudu sai watan zakka ya zo sai a lissafa da ƴaƴan a cire zakka ba za a ce sai sun girma sun shekara ba an gane sai hadisi na gaba wani tirmizi a ibn umara man istafada malan fala zakata alayhi hatta yahula alayhi hatta yahula al-hawl wannan shine aka dogara da shi wajen cewa zakar riba ba zai zama da daidai da nabuwar kuɗi ba ko da yake akwai sabanin malamai har cikin mazhabin na malikiya wanda suka tafi kan cewa za a yi zakarsa daidai da asalin to amma wannan hadisi wanda ana jin shi ma mawkufi ne akan Abdullahi dan Umar Allah ya tsara masa yadda shi abdullahi dan umar din nan muna kaddara shi ainihin malamai masana addini suna kaddara abdullahi dan umar yana da daraja babba لأنه باع دنياه بآخرته ya sayar da duniyarsa da lahira kuma shine babban malami imamu maliki duk fata wanda ka ji wasu suna zagi imamu maliki wasu suna sukar sa ko suna sukar abdullahi da umar domin duk abin da ka ji imamu maliki ya faɗa na fiqhun sa ko masdarin sa ko abdullahi dan umar ko ma ko almajiran abdullahi dan umar ko dai ibnu shahabin ko kuma daga nafe zuwa ga abdullahi da umar ko kuma babu ibn shahadin a ciki ya zama babu shi daga yahaya bin yahayan laifi zuwa ga daga daga yahaya bin yahayan laifi zuwa ga malik sai na ji udare sai abdullahi da umar shi na kisa silsila a zahabiyya idan wannan daga nafi sai abdullahi bin umar mutum ɗaya ne tsakanin imam malik haddathani ya haya an malik an nafi an abdullahi bin umar to ya zama kenan wannan tabi'i ya ji daga tabi'u tabi'i tabi'u tabi'i ne ya ji daga tabi'i tabi'i ya ji daga sahabi to me yasa muka ce yana da babban mukami akan sahabbai da dama malamai shi ne shi ɗan shi ɗan sarki ne mai jiran gaba ɗan khalifan musulmi sai da na umar bin al-khattab radiyallahu anhu ɗan sa ne babban ɗa amma ya watsar da fada ya watsar da jin daɗi ya watsar da neman mulki ana rigimar mulki ba ruwansa ya gudo ya dawo masallacin manzo Allah a Madina ya dukufa karatu kawai ya yi ta karatu yana koyarwa da zama babban malin sananne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutum ne wanda ya sayar da duniyar sai sai lafiya ya watsar da maganan mulki maganan nagada maganan ni ne wani ana ta gwagwarmaya duk su ne sufayen farko da suka dawo suka karatu su abu huraira a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka yi ta zuba karatu kawai yana dan sarki dan khalifan musulmi dan kanin wanda yake gani shi kanin matar manzon Allah yana ganin ga hafsa matar manzon Allah ya yarda a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga babansa ya zama khalifan duniya nan na shekara goma da ɗan ɗoriya amma duk da haka ya watsar da wannan tunani ya watsar da jin daɗi ya shige masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam a Madina ya kwanta yayi ta daukan karatu kuma ya taba da Abdullahi ibn Umar ke na sai Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa ce manista da malan duk wanda ya samu fa'idan dukiya fala zakata alai ba zakka a kansa cikin wannan dukiya hatta ya hula al-hawl har sai ta ce ka dan haka fa'ida laysa laha taqayyid ba wani taqayyidi ga fa'idan nan fa'ida ayi nau'in minan fa'ida kowane irin fa'ida ce to sunanta fa'ida sawa'un kyauta fa'ida sadaka fa'ida riba kaci fa'ida ina magana riba ta shigo ce fa'ida ta mali arribu min fawa'idin ma gado kai fa'ida duk abin da ya shigo sunansa fa'ida to ba zakka akan sabon kuɗin da ya shigo ko da kana da tsohon kuɗi sai shekara ta zago hadisin ana ɗaga shi zuwa ga ma'aiki amma abin da ya turin jaye mawqufi ne akan Abdullahi dan Umar Tirmidhi ya ruwaito shi da Darqutni da baihaqi daga abdullahi dan umar tirmizi ya ce sahihin hadisin mawqufi ne a wajen abdullahi dan umar haka nan baihaqi haka nan ibnu jawzi haka wani imam suyuti ya ce hadisin na da rauni kamar yadda ya kawo shi a cikin jami'ul sajir abinda wannan hadisi ke nuna dai zakka ba ta wajaba bayan shekara ya shuɗe sai wata shekara ta sake zuwa menene shekara shekara mu a musulunci watan sama watan da Allah ya nuna mana muna kallonsa mun yadda shi ne wata muna gani ya fito a rame ya ci ya ci ya ci har ya koki sannan ya rame ya rame ya rame ya rasu to wannan shine wata a wurin wanda duk wani wanda yake gadaran da wata bai kai mu ba duk kame kame ne naka duk wani watan da za a gaya mana naka kame kame ne namu ne garanti wannan ma shi ke nuna cewa musulunci shine addini na natara shine addini na nesa addinin da Allah ya yarda da dan muna lissafi ne da abin da Allah ya nuna a sama gashi nan muna ganin sa ya kama muharrar yana karuwa yana karuwa yana karuwa har ya zama rawo sake yana raguwa yana raguwa har ya mutu sai ɗaya wani ya fito biyu wani ya fito uku har ce har sha biyu shi kenan shekara ta cika wannan shi ne shekara na na na wata mutum ko da mutum jarin dubu ɗari yake da shi eh mu dai a namu fahimta ko da yake yanzu a kimanin bankin duniya sun ce sai ya kai dubu ɗari bakwai da ɗan kurku sannan a ce kana da jarin da za ka yi zaka an je bankin duniya an nemi canjin dola da naira kuma yana tsammanin wannan imani da aka yi idan har haka za a duba to daga tsakanin wata uku da suka wuce zuwa yanzu zai kuma zama wata kila ma sai kana da miliyan ɗaya kaga kirnan da ake gudun kenan dola ta naira ta gurguje har wajen naira ɗari a guda ɗaya ba wani abu da wasu na ta kame kame a'a ka farashin mai kaza kaza yahudawa dai sun mai da duniya mun zama bayi dukkan makamen da suke yi an jiya fitowa mafi gaskiya shine Amerika da ingila da faransa sun hada baki sun yaki libya sun yaki iraki sun yaki syria sun kaskashe shugabannin sun wargara kasan sun hana su kadin kai sun kasa yin takamammun shugabanni na gari don haka kasar tana hannunsu yanzu mai ba ta ya suke yi ba yasa kawai suke sai abinda su ga dama su dan ajiye mu dan haka ba sai sun zo Najeriya sun sayi mai ko sun je wasu kasashen sun sayi mai ba mai don haka baya da balu amma duk wani dan economy zai zo yana gaya maka wasu abubuwa ga zahiri nan political issue da security issue da maganan mulkin mallaka shi ne ya kawo naira ta rubuce da kuma yanayin da mu 'yan najeriya muke ciki muka kuma kiyarda ana taba haka ce ka yaya talauci malam a wannan kwanakin yaya me ya kawo talauci a shugaba ne aka samu mai tsanani ha tsanani da kana kasuwa sai ya kore ka rumfa ha ko kana lambu sai ya ce karka sake noma ya hana ka takin zamani ko ya hana ka ko ya ce a kare ruwan lambun sai an ƙara farashin ruwa ko albashi ne aka daina ba a yi sai tsananin ya zo shi ne nake son zama da don an ce tsanani kuma an ce tsananin daga wane ne sai mu ji daga ina tsananin yau yaya aka yi wane ya kawo tsananin ai kun gaba ne ba ya da tausayi mai tsanani ko ka gaya mana daga ina tsananin ya rike komai to da ya rike da kai ya rike albashin ta kenan ko ya hana a zo kasuwa a sai kayanka ko ya sa security kar a shigo da kayanka kar ka sai kaya balle ka ci riba no duk babu ɗayan wa'annan tsananin dai duk wanda ka ji yana wannan surutu da yana samun wasu magu-magu wasu munamuna yana yi ko shi baya yi masu munamuna suna yi suna gutsura ma su ma yau ba damar su yi munamuna balle su gutsura maka kai reke to shi kenan sai tsanani ya shigo to ƴan magu-magu da ƴan munamuna kuma su suke zuwa kasuwar lauki da kasuwar su ya zuwa kasuwar lauki da central market da mai tsaye kaya banza-banza to yau babu don haka tun da babu kasuwa ma za a ga ta ɗan yin lulu za ɗan yi baya ko ba haka ba da kai sannan gwamnati na baya da kai tsananin ne an daina albashi ka gaya wani in hana buɗe rumfa ka gaya wani in hana zuwa gona ka gaya ba daya wani abu ne yana zuwa muka ba ta hanya mai kyau ba hala ta hanyar wani mai satowa ya kawo ya baza ya raba shi ma ya ɗiba kuma ku ɗiba yan a fasa kowa ya rasa na ce tsanani tsanani duk filan ɗinsa ba kowa zai gane filan ɗin general buhari ba a irin wannan tsari sai mai ilimi sai ko mai gaskiya sai kuma wanda ya yarda a bi gaskiya wannan ba ni ba dan tsaya bane no PDP no ACC amma dai akwai wata mazhaba da take kanta jam'iyya ta ce jam'iyya ita ce alhaqqu min rabbika wani gaskiya kawai wannan shine gaskiya dan wace su wane ne su dan kasuwa ne duk yan kasuwa yayan abiyola suwa duk wani mai kuɗi ga mu da dam haɗe da jama'are ga mu da dam shiga ga mu da dam dam dam dam ruwa na kwance a banza sai dai ya shekara ya buce ya sake shekara ya buce za su ɗebi dola za su ɗebi nairorin Najeriya su canza su da dola su je Amerika su sayo shinkafa wadda ta shekara ishirin a fito ta shekara goma a fito banza banza su zo su sayar su ci bakar riba a hakan nan dole daloli za su karɓa naira ta faɗi a je a karɓi daloli a je a canza Amerika ta karɓa ta ci riba a kanmu Buhari yana so wayannan mutane kar su shigo da shinkafa su je su samu haɗe da jama'are shigadan ne su je su buɗe noman shinkafa na ƙin ƙarawa su ɗebi ‘ya'yanmu su je su zama su ne direbobin traktoci su ne masu noma su ne masu feki su ne masu harvesting buɗe motar harvesting injiniyoyinmu da suka yi karatu akan agarkanta su je gurin suna taya su aiki kowa ya samu aikin yi ya samu albashi su kuma su noma shinkafar su ɗebo sayo injoji su zo su ajiye a haɗe da ko a tiga ko a ina su rinka zazzaɓe shinkafar suna gurza ta mu ma yanda tana take sai da shinkafa mu ma dangote ko ko ɗan ta kowa su ɗauki shinkafar su kai Algeria, Morocco, Mauritania su je su sayar da wannan shinkafa Najeriya mai arziki masu noman shanu su je su kewaye wannan gurin ba sai sun je kudu ba za su ci abin nan raunin shinkafa kawai ya ishe su irin waɗannan abubuwa su bunƙasa mu samu kayan da za mu wadatu da kanmu kuma dalolin mu suna hannun mu je mun kai shinkafa da su ba kuma shinkafan da muka ci ƴar ƙwallon mai kyau ƴar ƙasa amma ba kowa zai yarda da wannan ya lura da wannan ba sai a ce a yanzu ya hana shigowa da shinkafa to ai shinkafa za ta yi tsada ai to yanzu ina mu ina tuku kai kuma da ka ce kai ba ka ma sanin karon layi ba ka sani ba masu kuɗi na suke to tun da kai ba ka sanin karon layi ka ce da kuma da layi zai mara in ba mura ce shi ba tun da ka ce dai dama kana sama ina ya ga cin karon layi to kai ba ka ga cin karon layi ka bar masu cin karon lafi kuka kai kana cin wannan ne ta kasuwa kuma na kasuwan buhari yake so a inganta ne amma in ba yanzu ana jima ya ce ka ga malami ya shiga kamfen to ba wannan to irin wannan fahimta ba kowane ne mutum ne zai ma bayanin ina aka dosa da irin wannan tsari tsari ne kuma dole a sha wahala to waɗanda suke yin hakan kuma su bukatun su baki ba ne mutumin da zai je ya siyo shinkafa a naira kowane buhu a naira dubu uku uku ya zo ya sayar maka a naira dubu ya sayar ma ɗan tsari a naira dubu bakwai bakwai su su zo su sayar a dubu takwas takwas ya ci nawa ya ci dubu biyar watakila yaushe zai yarda maka cewa wai zai kama share fili ya yi noma don yan ƙasa su wadata shi ma ya samu kuma riba zai samu mai yawa ga albarka amma ribar yana ganin ba ta kai ɗaya bisa biyar ɗin ko hudun abin da zai samu a wannan ɗebo shinkafa daga wajen ba kuma imani ba zai bari in ya siyo a dubu uku zai sayar muku a dubu hudu ko kuma ku sayar yan kasuwa su ci riban dubu ɗaya sayar mana dubu biyar ba imani ba zai ba idan kana shakkar abin da na gaya ma ka koma kan siminti dan wace yace ya mai da siminti farashin sa dubu ɗaya yan kasuwa suka yi ta zage sa aka yi ta zage zage a kasar nan kamar ya zage kamar ya ta kamar ya cuci mutane sai da aka sa ƙarshe dai aka yi wani dabara simintin ya koma dubu biyu daga hawan general yanzu ga shi ana saya dubu ɗaya da ɗari biyar to kai da kai cewa bari ma komai ba in ka tafi siminti dubu ɗaya bari ya ba ka kyautar ɗari biyar sa dubu biyu kake biya ko ba haka ba in ka sayi dubu biyu ya ba ka kyautar dubu ɗaya ba sai ka je kwaran ba ga kyauta na kai ɗan a saba kullum ka sha mai lita ɗaya bari ya ba ka kyautar naira goma dan da casa'in da bakwai kake saya yanzu tamanin da nan wasu ta sa cewa ai ba alheri an ce har akwai wanda suka fara addu'a Allah ya kaure an ba su kuɗi sun tafi umra ma to akwai wanda mu a idanun mu akai wanda aka biya su zamanin bayan an kaure shagari aka biya su kaje saudiya suna kewaye ka'aba suna Allah ka ije buhari Allah ka yi mai yau su ne suke bin motarsa da gudu suna cewa sai baba da sun sha wuya to wuya ta ɗan lokaci ka fi so ko wuya mai torewa har abada da ne da fiye wata an fasa a bayan masallacin nan sai dai duk ko mutum ya yi haka dai to dai ya yi ɗan tawakkali ne amma zuciyar kan ta buga amma wai ba gode wa Allah ba in ba gode ma nimar Allah ba za a gode wa azabar mafi yawanci irin abubuwan da muke fama da ba mu san gaskiya kuma ita hanyar gaskiya ba ta cika daɗi ba amma tana da ƙarko tana da aminci ba su cika daɗi ba ka kama sana'a zaki sai kwara ka yi noma a matsayin ka na malami ka yi karatu ga gurbin ka zama sai dillancin addu'a to yau gaji a cikin dillancin addu'a har fayil ɗin ku ya fi a cikin kuɗin security na na sayan makamu a kuɗin sayan makamu fayil ɗin ya fi ya an yi dillancin suwa ne su je su yi addu'a kuma an ba su sake yana kuɗi mai kukan kungiya shugaban kungiyarsa na can ya cinye miliyan kaza shi kuma ya samu ya kwace miki wannan shi kaɗan daga cikin masu raya sunna gaba ɗaya mun ruɗe lalace ba mu san gaskiya kuma yau idan aka ce wannan ba shi ne daidai ba a zaganin ka wannan rayuwar da ake ciki tsarin da aka ɗauko ba shi ne ta gaya mu wanda za a yi ya zama daidai din wani iri ne daidai a wurin kawai a kashe mutane kawai su ta ɗiban kuɗin jama'a fiye da sun ga dama da nan gashi nan mu a idanunmu a iya wajen da muke aiki mun haɗa wasu 'yan kwangila da efcc sun zo suna ƙara ayyukan ka'idar a gabanmu a wajen aikin an ba ka kwangilan ka gina ɗakin bincike na kimiyya mai tsawon ƙafa ɗari biyu ka zo ka gina mai tsawon ƙafa ɗari da ishirin rashin nan ka je yanzu nan ka je ka tare za ga a tashin nan ana a tashin nan ana tsara an ce ka kawo kwamfuta guda ɗari ka kawo guda ishirin ka yi shigo abu gini ɗalibai suna hawa za su kashe 'ya'yan jama'a yana rawa yana lilo kamar wannan kujerar roba wai an yi ofisiya kuma ga shi nan zuwa ana kwakwallewa windo ana sake katula da sauran kuma ba ƙarin titi saboda gwamnatin adalci ta zo to ba haka to irin wayannan ne suke baka kuɗin da kake cewa yanzu wahala ta yi wuya irin wayannan ne suke baka kuɗin kawo wani abu ku baka a je ka rufa maka a fili kai ma a baka wani ali kan babbona ne na biya maka haji da irin wannan kuɗin ya biya ma haji ko umra to shi ne muke so yanzu babu kuɗin ma kana da shi ka gaya mana kana da triliyon biyar ka fito da zuwa ta ina ka samu min aina laka haza eh gwamnatin sai da na umar ta dawo min aina laka haza triliyon malam ta ina kuma triliyon a matsayinka na mai mota tana bakin hayaki ko tana farin hayaki shekara bakwai da suka wuce yau sai ga ka da triliyon goma ko biliyan ishirin kawai don kayi minista to ina biliyan ishirin sun suka fito daga yawan albashi ko kasuwanci ko kasuwanci kai a wannan tsakanin har ya zama biliyan ishirin nan da nan daga miliyan biyu a banki da kake da su da in akwai ma matsalar da muke fama da ita kenan mu muna faɗin wannan saboda dole ne la tubayyinu lahu lin-nasi wa la tasmunu dole ku yi mutane bayani masu karatu ga mutane gaskiya ko da ba a so ko da ba a santa a gaya wa mutane kar a zuwa same su a ce kai a ranar ya tsayin ni ka tsine mu Buhari ka ce ka tsine masa ka tsine wa kanka ka san dalilin da tsananin ya yi tsanani ka san kuma kai ka gaya mana idan tsanani ya same ka ta ina ne albashin ka aka hana ma ko shagon ka aka rufe kuma sai na Umar din nan baban wannan malami yake cewa ni ba taba ganin mubazzaranci ba sai ta fuskar haram inda yau kuɗi ana watsa su banza banza ana mannin dala a wajen luncheon ko wajen biki wannan dala ba a shawo yinsa ba a ka zo na ma'aikaci in an yi a masa albashi a zo ana ana ana wani lunch ana wani biki kai zo kai mannin dala dan ji ana manna daras ana manna kuɗi ana takawa wannan kuɗin na taka ne na to wannan shine Abdullahi ibn Umar an ce sai kuɗin ya shekara sannan ayi zakkan in ba su shekara ba Allah bai dora ma ba kuma har yanzu daga Aliyu radiyallahu anhu kana yace laysa bil faqr al awamil sadaqa saboda adalcin musulmi duk wani dukiya da ka mallaka wanda ba karuwa yake yi ba ba kuma neman karuwa kake yi da shi ba ba zakka a kan babu zakka a kan shanu huda albakar al'awani ko shanun huda ko shanun kibar ruwa ko shanun jan ruwa domin akwai shanun jan ruwa ma wanda ake samun kuɗi da amma su aikin su jan ruwa ne to ba za a zo a ce saniyan nan a lissafa kuɗin ta a yi zaka ba kai dai mari kai ta jan ruwan abinda ka tara ai shekara za su zo in ya shekara ka yi kan ba zakka a kan wannan hadisi abu dawud da rukuni suka rawaito kuma hadisin marin jayi dai daga wajen sayyidina aliyu magana sai kuma hadisin sahihi na ibnu qattan ya inganta shi duk wanda ya rawaito wannan hadisi tika ne ma'arufi ne an san shi a hadisi an tsawaito hadisin daga tafarkin abi ishaqa daga haris al-awwal da asim dan zamra daga aliyu marfu'an ya zo marfu'i kan an ce ya zo rajihi marfu'i ne amma akwai ruwaya da ta zo marfu'i kuma ya tazo da wata ruwaya mawqufi dan haka ruwayoyin biyu ne in kace mawqufi ne to ta ɗaya ruwaya in kace marfu'i ne to ta ɗaya ruwaya duka lafazin su kuma daidai ne laysa fil faqari al awamil shay'un wato wanda ta zo marfu'iyar cewa take yi laysa fil faqari al awamil shay'un babu wani abu da ya wajaba akan shanun da suke na aiki amma wanda ta zo mawqufiya tana cewa laysa fil baqari baqaril awamil sadaqatun wancan tace sadaqatun wannan tace shay'u bai hakima ya ruwaito shi nufaili ya ruwaito shi daga zuhair shi ma yana shakka marfu'i ne ko mawqufi ne yana shakka marfu'i ne hadisin ko mawqufi